الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗurinmu a wannan hili na masoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani jamhuriyar Nijar, jihar da magaram jamhuriyar Nijar. wanda ke shiryawa da gabatarwa dan uwanku Ilyasu bin Abdullah. ‘Yan uwa masu jinmu da sauraronmu za mu ce masu jinmu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiranmu a lambobi na Airtel ko na Move. Lamba ta Airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka akwai masu jin mu ta da kallon mu jin mu kenan da sana gani suna ji yan facebook su kuma za su iya kama mu a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa fajikin malam hassan ibrahim algurawi wannan duka za ku ikama mu kuma ku aiko da tambaye ku a lokacin muke cikin shirin allah mana muwafaka akan daidai kuma kurakurai allah gafarta mana wannan shine na ga sai a alarama ka karanta abin da ke kan tambayoyi na ga yau muna subudu ne sha biyu ne ko sha biyu ne ga watan rabi sani ko sha biyu ga rabi sani hijira shekara 1447 wanda ya dace da hudu ga watan goma 2025 Allah mana mafaka bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ya tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi ya tambaya kamar haka ya ce malam shi mutum ne mai yawan faduwa gaba ko akwai wata addu'a da za shi idan shi yake faduwa haka to in dai ka tada kan tsoron abin za ka yi tsoro ne yau ta hasibiyallah wa ni'mal wakil hasibiyallah wa ni'mal wakil za ka yi wata yi
to sai mai tambaya na biyu shi kuma yana cewa wai kamar idan mutum ya rasu da ake mishi fidda'u ko kuma da ran wasu ma da ransu wai wannan ya halatta ake mutum fidda'u a mishi karatun qur'ani to ita da fidda'u ko wanda ya kirkire ta ba wanda ya ce annabi ya ce ko sahabbai suka ce daga mulki ne na'am na ta zo shi wanda ya ce ya abinta sun kawata wani ne ya maholikin ya ga wani a cikin matsala ya zo ya gaya wa ne mai kaza dubu kaza ya ba shi aka mishi wa shi gari gan cikin hali din dai mulki ne kuma kuma mun sani matsayin mu na musulmi ba ma bautar Allah da mulki musulunci bai dare ake da mulkin wani ba manzala yana raye yakan fasara mulki kuma ya tabbatar da mulkin gaskiya ne ko na ƙarya ne bayan shi ba zai gaya maka da haka maganar kuma cikin abin da mai fida'u a ce a fanso ka ba ake fansawa wanda ke tsare ku shi ne wani malami ke cewa idan mutum zai ce zama babban ka fidawo kamata ka rike shi ga maka waga mashi a wuta yake har za a ceto da shi shine hadarin kalmar duk abin da babu shi a shari'a sai ka samu matsala wajen ba shi kariya a takaice dai ba sunna bace ta annabi ko sahabbai wani ne kuma ta mulki ne kuma abin da yake ake matsala a ciki cewa eh, za a zo in ma a sake a sauke qur'ani ko a sakbar dubu saba'in haka ne ko to an ka diba in mahalla ce dubu ka za ka yi wanda ya halala baban kaiwa ko baba kaiwa ko dan wan kaiwa ko ta la ilaha illallah baba daga mahinka in yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me astaghfirullah ina neman gafara ta Allah astaghfirullah ba baban kai ma gafara ba kuma da nabi sallallahu larabci kuma san ma'ana addini ba kun shi ake ci da addini zama cewa cewa cikin addini astaghfirullah in dubu miliyan yayi ba dubu saba'in ba yawa babanka wallahi kan shi ya roƙa ma gafara ta Allah ka ba shi kuɗi ka mai yanka ma ta hada yanka a ce ana yanka yake tsakani ga Allah ba shari'a ba ce ba annabi ka ta dole ga ka rike shi aina annabi ya ce ayi ta ko sabai suka ce ayi ta kurin ta mulki ne dan haka abin da yake fa'ida babanka ne babaka ce babanka babaka duk abin da kai ko karatun qur'ani ko yanka ko sar kuɗi ka bada komai zai kai musu wanda yake dan uwa ne a ta mai addu'a ma'aihi duk abin da Allah ya hore maka kullum ka mai ba lokaci kaza za ka mai addu'a ko mun sha karantawa a nan mahimmancin addu'a annan salasin da yake ba da labari aikin mutum yana yankiya in ba aiki uku ba aya kullum salin da olahu dan na gari ya muka an yi addu'a ba abin da ya kamar kamar ta mai addu'a kuma wannan addu'a nasi ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna darajar da a mutu shi ba shi ita har zai tambaya anna li hadha ya rabbi ya Allah daga ina na samu wannan daraja sai ba shi labari bistighfari waladika laka dalilin neman gafara ɗanka ke maka ka kenan wani abu ne wanda muhimmancin mutane akwai musu abin da ke mai amfani amma ko an tsare ka kai baka baban ka zaman kawara baba kai komi himan malami himan malami zai baban ka fi dawo na malami zai baba ka fi dawo kai kana nan kana zama kai ka samu kuɗi ka bashi to ma ka talaka ba kuɗi ba haka ta ka ta masu kuɗi tsakani ga Allah hanya ta mai sauki ga addini Allah ya bude mana kohohi na yin addu'a ga ma'aikata kuma ta musu amfani ko ba ko biye za ka faɗin amma yanzu wannan abu wani cuwa ne mai kuɗi ka taɓa talaka taɓa yin firawo sai dai ka shiga wuta ko wuta ga wutan da kuma kuɗin firawo su musamman sun kyauta ba ko kana uwa shi ne ko kana uban bai ma kyauta ka taɓa an taɓa firawo kyauta ba taɓa yin kyauta ba sai an biya kuɗi kasuwanci ne kurin cuwa cuwa da addini gaskiyar magana addu'a gama za ka yi addu'a kowane lokaci mun sha gaya muku masu maganin za iya kuma abu ba maganar malikiya ba duk anan ba malikiya ko abu ne na kuɗi don cewa da addini da kuɗi ne ya ce a yi amma inda kuɗi su malika ne ba malikin kwarai bai karanta wani alkur'ani da haka ka san da haka nan kuma mun ce masu ganin ma ana iya karatun qur'anin sun ce sharɗi ka amshi ko biya dan Allah suna yi Allah dan uwa kurin ku yi hama ku ta ma'aikon ku addu'a da sadaka kurin amma ka doga wani hajjar ma fidawo ka ba ka zo ka ba shi kuɗi ya zo an yanka fidawo wannan kurin abu ne zo a mulki ba shari'a ba ba annabi kashi ba sabai suka kawo shi ba wannan shine gaskiyar magana ko ce a waye ka rike shi ko waye malam gata malam an ce ba annabi ya ba gamin da annabi ya ko sabai suka ci ayi bai ka maka wannan hira ce Allah taimake mu jika sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan biki da ake yi na mata ka kawo a kai ma mutum kaza kuma hallo an tashi gawa sai a sai a ƙara mishi a ƙara mishi amsa wai wannan yayi daidai da riba da Allah tabaraka wa ta'ala hana riba a a riba ka bani goma ne in baka sha ɗaya goma ka bani ka ta shi kuma wannan shi shi a sashi layin wala ta mun ta saka sir kaka kyauta dan ba ƙari shi ne a sashi layin ba sa bai bai laraba to wannan ka bada kyauta shi na garawa aka hana to amma shi biki ba haka bane biki kamar nema maka in na kama goma ka gane he kamun he kamun he kamun sha daya neman kai man sha biyu ake nan anan kaga abun karshen ta sha abun ya kai oba sai ta yanzu a araba misali ta kai mata jika ita kai mata jika biyu ta kai mata an aka zo ya ce to yanzu dai yawa he ta madama jika ta rike jika ko rike na shi ya koma zero a takaice dai iya layin da kake kyauta da na ko iya kake kyauta da kara maka amma a matsayin irin biki na maza daban da na mata a matsayin bashi ne gaskiya a matsayin bashi yake kwaran bashi ne matsala da yawa mata suka mutuwa da bashi za ka gano bambancin bikin maza da mata su yanzu mata har ta kai kayi gare su ta rubutawa wancan ta kawo jika ta kaɗan kufuro kaza tana biki ana kome rubutu yanzu za ka ne rubuta suke idan ta rubuta ita in ta ahi wancan ta ahi ta ɗauko kayi ta gami ta kamata kuma mun sani tun muna rama har yanzu akwai magana idan ta ayu ita bata zo ba ta kamata Chicago da ta ta shiru bata zo ba akwai mata da rashin kuma sai aka sai aka yaro da gauya kulle sai aka yi mata aka yi ma wance an ga gauya ta buke in ba mai ce an ba in ba kira mai ta gauye kenan ta maido mata kudin ta in abin ta kai mata ita bata kai mata ba to ta maido mata ka kenan bashi ne kuma suna jaji ta kenan bikin maza bashi mata bashi ne ba kyauta bace haka ba amma ka gansu namiji sai ya zo ya kama jika goma ka tashi kun gaji ka sha miya komi baka bada ba ko aka bai ka ba kuma ya san halinka zai kawo maka kaza ko ka kai mishi su dai maza ba magana bashi a maza asali kun taimako ne su mata inda za su yi haka ko zaman taimako ne kin taimaka mata ba ba ba ba ne ba ba bashi ba taimako ne ba hana ba ina wata an gane Allah ta fike mu da ci gaba na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan wai tsayuwa a bayan liman akwai waɗansu mutane wanda ya kamata a ce su a daidai bayan liman ne suke a tsaye ko kuma a kowa yana iya shiga bayan liman a ganin nasa a cakuwa bai a cakuwa shiga ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyali ne minkum ulul ahlam wan nuha na'am annabi ya ce su zo kusa da ni masu manya masu hankali ko ma- ma'ana ma- masu masu ilimi masu karatu kenan magana manya masu hankali bai a cakuwa shugaba liman wanda zai shugaba liman inda akwai wanda yake makarantun qur'ani wanda ko liman ko liman kuskure zai iktalam shi an san kuskure za a yi amma ta ba a cakuwa shiga me yasa ma aka hana magana shiga yara ba a shiga yara a gaba sai da a sa manya ko manya an ce kai zama manyan kobo ne a takaice dai bayan liman abin da ya yi amma ba sharaɗi ba ne ba ba sharaɗi ba ne a ce sai makaranta a shi dai abin da ana ce masu hankali kuma ba da gai kaji magana kenan amma abin da ya yi a sa makarantar ƙwar'ani bismillah ta makarantar maso ba da yawa ake zama mu zo sun makara ya hawa sallai ci gaba Za-
na'am na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullahi Wannan ke cewa wai da gaske ne mutum in yi sallah ƙari sai ya ji kai a huskar shi. Watsu mai sallah shi ne ake da amsuwa.
kan ikon Allah kuma kullum mun ce ya kamata shi ku rage ku rage malamai aiki shi wanda ya maka magana ka tambaye shi a ina ka yi magana shi ne kullum ka huta ka ba ka ba mu halamu ka kamu ka gama mu da aiki to jo ka ba an wannan wannan tare ya kuwa tsaba ka bane ma'ana miyan kuwa tsaba ka ita wannan hudi ne gaskiya ba nasan hadisi bane ba illa wanda hudi mai ka ka tambaye shi a na gani Mm.
Shi kuma wanda ke cewa ai ya ji an samu hujja ta yin diba. Fa nazara nazaratan fil nujum. Ya ce shin malam haka ne?
to shi kullum mun ce addinin wannan ayar da ya karanta ba nazarin nazarin fitna juma'a ce ta qur'ani wannan suke mu ko wannan kuma kowa ka diba malamin tafsirin magabata kuma wannan zaka shiga ma zaka shiga ma hadari ka kawurce ma Allah ma zaka dangana mai annabi Allah duwa kenan ko sanin gaiba ko a wannan kowa ya san tauriya ce yayi ba na magana bace ba ta ga wani abu na gaibu ka gane bayan wannan ana magana annabin Allah yanzu misali annabi da annabi ke magana cikin sai musulun kan nabi na anbiya kan ne khut akwai wani annabi cikin annaba da yake yake rubutu da da yake zane a ƙasa neman sanin wani abu ko to wannan annabin annabin Allah ta koyi Allah ya san annabin gaibu annabin gaibu Ba- ba ba wani matsala ka annabin Allah ya san gaibu ta kowane hali amma wannan a ta kisa ta Ibrahim duka tafsirin magabata kaf ba mai kama wannan hire cewa wai duba ta halitta ta hujja ce ma duba mai kawo ma iya kawo waccan nas- nas- na- na na musulun na cewa eh, annabi ya ce asali me akwai Ma- mawai bin hakan sulami ɗaya cikin sahabbai ne mawai bin hakan sulami shine cikin sai musulun akwai ruwayar ya ce ya zo madina da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah ya shiga sallah sai atisha sai ta he wani atisha sai ta alhamdulillah wani ta alhamdulillah amma wuya ya haramu ga har magana to can ya haramu kallah da har magana sai sahabbai suka ga buga cinye sana kamar mai harare suna mai faɗa kamar ba magana da haka kare ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wani dan shi faɗa man faɗa kuna kuna ana sallah ya shiga hayaniya ya shiga faɗa da mutumin daji ne ya ce annabi da aka kare sallah ce annabi ce ma ka harani wallahi shatamani ya ce annabi bai zage ni ba bai kare ni ba ya ce wala ban taba gaban mai karantarwa gwani kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kun abin da ga mun ce ya mu auya wannan sallah na wata inda ma ta kabir wa tahmin wa tasbih la la la la mana ce wannan abin da ga sallah ma ma'auya kurin tasbih da takabiri ba karan da gatan qur'ani ba hira cikin taimun bayani dai to annan ne daga abin da ya kashi ya rasulullahi asalin abin da ya kashi a garin su ne a dajin su iya da muke wata mai kiwo ta bar dabba kirkece cinye dabba shi guda shine mata wani mugun tahi ya cire ta da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi annabi girma abin aga abin ya girma haka haka bige ta haka mare ta har mari haramun har ba barin huska tun abin da mai girma ta rasulullah kamata in tadda ta a nan ne annabi ta zo ka hanka in tadda ta a kira wata a tambayi abin cikin imanin ta cikin sai musuna da ta zo annabi ce mata man ana ce anta rasulullah ta man aina la ta ce allah fi sama ayin Allah yake ta mata annabi ta yi tambaya ba ni bane ba ta ce ta ce a sama yake yace ita ga ina mumina ka yanta da ta mumina ce kaga wannan an sa ta mutane ta hanya ka an ce Allah sama shi Allah shi faɗi a takaice take ne annabi ya ce mummuna ce mata shaidar imani to ya ce ya rasulullah a garin mu akwai ana bukanci ana ta tsayo ce kaka je duka ce to akwai suna yin ƙasa suna yin araman kana suna kutun suna yin shine ƙasa kin suna da jiba annabi da cikin annaba a cikin annabawan Allah akwai masu haka cikin an an samu annabi wannan in kai dace irin ka tarin shi ka tarin nashi wannan qadi iyad imamun nawawi cikin sai cikin sai sai- kullum magana in magana hadisi ko wajen magabata kai gane ma'anar shi qadi iyad haka imam muslim imamun nawawi cikin sai muslim cikin shan sai muslim sai kaskace wannan maganar cewa a in an yi abu ne ce wanda yake samun katarin biyewa ga kai a yanzu kasan daidai na haka ce abu ne sananne a musulunci shari'a musulunci babu wani sabani da a sanin gaiba ka hurci ne Allah ya ramu ne shine kuma kuma in ka aje wannan ma ka san hadisi ba ko mu tun daga iziya ka koma mutum hadisi ka koma askari kitabun ridda mun da ilmul ghaib ko kafir na a cikin kitabun ridda ma duk wanda ya da awal sanin gaiba kafiri ne na kuma ga nan sarrafa ya ba labarin cewa duk wanda je wajen boka mai mai kahin mai ba labarin shi mai ta kahunat ta kawo ma ba da labarin gaba abu zaka zaba abin da ya kana ya ce adauce duk wanda je ba da labarin gaibu ba hudu mutane zaka din zaka da kasa yi da rubutu da ina ne yanzu baka da labarin abin da ya kana gaba annabi ya ce in ka yarda da abin da ya hudu ma ka kawarce ma alqur'ani domin mai annabi ke cewa mai Allah ke cewa wallahi ya allama mun fi sama da wala da gaibu illa Allah Na'am.
gaya musu saman kasa ba ba wannan sun gaibun ba Allah ba wani zuciya zai baka zai baka labarin gaibu sai ta kahurci dan kahurci alqur'ani ne annabi ce idan kai je ma ko baka yarda baka tambaya ma annabi ce baka baka sallar kwana 40 ta ga kuma magana ba malamin shari'a da zai baka halitta ma in duba duk malamai duka ka kawai littafin magabata babu ɗaya- ba malamin zai halitta ma kasa sai ɗayin kasa ne Na'am.
maharamu ce kuma shirme ne baka labarin ƙarya ne kuran sai sanin gaibu na shi kuma wanda yake cewa aure ne sa gaba zai yi ah, suna yana shirye-shirye ne ne ya ce to yake so ma da ya bashi addu'a da zai yi in abin alheri ne Allah tabbatar kuma in ba alheri ba ne a wannan fitar da ran shi istikhara ce zai yi ya sallah raka abu ya addu'a ta istikhara idan yana da ake salula ya aiko mun sai in maida mishi akwai liyan na inda ake sallar istikhara a aikace na eh in kun bai shi tambaye dan karamin bayani daga baya na insha Allah. sai wanda yake cewa raka ruku'i biyu yayi a cikin sallah ya hukunci sallar tashi ruku'i biyu Mm.
babu ta ya ya kun duka ya taso kuma halu sake ruku'i sake to yankan kuskure ne sai ya bada salam na in ba sallah in ba sallah ba ta salatu ta kusufi ranar kawai ta ba ruku'i biyu na amma akan kuskure ko raka biyu ya kara ko guda ya kara zai sujada ba da salama zai sujada guda biyu bayan salama na ke sai cika sallar shi in ya kare sai sujada guda biyu shi na ta ba da salam Na'am. Shi kuma wannan ya karanta Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min adhabi jahannam. Ya karanta ta a tayya ta farko. Yace shin ya hukunta sallar shi.
wannan ba da gangan ba bai ba sallah kuma kuskure ne bai ba sallah ba ba kalba ba di Na.
eh
Yace sallar gawa ce to ba a sanar ba mace ce ko namiji ne ya zai wajen addu'a.
to zai me suke ce akwai da da misali ya kawo ta Allah wannan babawan ka ne bai baka ce in kana azhar na sama toka Mm.
eh za ka yi tamir haka kuma akwai addu'a wadda take musa haka ta Allah maka fil hayyina wa mayitina wa hadirina wa ga'ibana wa sagina ka kai anan ka kama za ka gama duka ka a cikin ka shiga cikin ya kai ta eh shi ne ba haka yi wata da a ciki ta kunshi gore gore kaga alama kafil hayyina wa mayitina rayum matattun mazan da matan mu kanana da manya duk kaga a cikin ka sa a ciki ba eh
Wannan yake cewa a, mace ta kare al'ada eh kuma sai janaba ta kama ta.
eh Wanka biyu za ta yi ko guda.
mas'alar wanka biyu ko daya fahimta ce ta mutane wasu na ga wanka guda isa amma ni abin nake kullum shi ka wanka biyu shi idan akwai tafsiri ko fata- fatawa ta ɗaya cikin sahabi abu ko ko abu kasa da ansari shi ya yi fatawa kuma saura shi wani sahabi ne gaskiya ni sannan girin fatawar shi in har wanka ya kama biyu za a yi wanka biyu misali tana da janaba kafin ta yi wanka haila ya ta zo yanzu sai ta yi wankan janaba ta yi jiran haila in ta ƙara ta yi nata ta ƙare haila kahin ta yi wanka sai janaba ta zo sai ta yi haila kuma ta yi na janaba shi ne ya lahiya na misali ya samu ɗan shi iya wanka ran juma'a na ce mishi in har wankan da kake na juma'a to ka sake wanka da bana in wankan janaba kake sake wanka da bana janaba kan shi na albani na mawallawa cikin tamamin na ya kawo masalar abin da yake ka'ida ko ko ne ka mai wankan shi Na'am.
shi ya kura
sai wanda yake cewa shin yana yiwuwa a samu aihuwa tsakanin mutum da aljani
To, a a- a tarihi ba ta samu ba na na gaskiya ce an haɗa kaza wanda wani ina kuma gasan yan aiki ma da aljanu aljanu ne ba shi labari mata ta taba yi ko ya taba gani ba kuna wani ya taba wani abun a Kano sun kore shi ƙarya ta bayyana ƙarya ce ma kuna shirme ne ina ba jinsin ba ɗaya bane ba babu mu'amala ma kuma ta samu a tarihi ga wani ta ne ƙarya ba tarihi ingantacce da tabbatar da haka nan kuma ma to ma kuma da mana wanga ma yana me zai alaka karshe ko zai kai ma zaka karama Allah ya kare mutane kai abin da yake shayi kuran babu wani nasi tabbatacce da tabbatar da haka nan jinsi da bade ba jinsi guda bade ba
Na'am sai wani ya sake tambaya akan cewa wai yau sha ɗaya ne da wata ko sha biyu.
inda mun ce sha biyu Allah alam sana san wata tunda ba kana shi ko sha biyu na ga yan Sha biyu ne.
sha biyu na yan
To sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya game da azumin alhamis da litinin. Wani mutum in ana bin shi bashi ya iya yin shi wannan kisar ta ba nan aka a Kano ba har yazo aka hudu a biyu sai aka ina yadda gaske zaman da gaske har mata da- ita dan iskanci da ƙarya wata ta zo ta shaida ga mijinta wai su biyun da kishiyar ta aljana kwarai da su aka aka- suka suka tsare shi jiya na gaji jiya to aka tsare shi yazo tabbatar da ƙarya ce yake kuma ta dan hukumar da wasu kai da har suke wadi abun hawa da har kishiyar ta wata tana zawa tana tattauna ta wata ran wata ran ga tana hira ita wai kaza ita kuma mijinta dan nan wara mata ta dan gindi yake ƙarya a duniya har aka sa a biyu sai kuma da dan jaji suka yadda wai wai ga mijin aljana wallahi he da kiriki zai tabbatar da ƙarya ce a Kano suwa take su wannan wannan malamin Daura.
a ba daura ba wannan um, um, impossible ba wai impossible Ba wai impossible.
shine ya kure shi he da yazo ce ƙarya ce yake kun ƙarya ce kun sai ka ci gaba wannan kace mi alhamis da yawwa litinin.
yan uwa ku sani ko ruwa ta cikin sul bukhari annabi sallallahu iya cewa Allah subhanahu wataala na cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya mutaratu alayhi annabi ya ce Allah mai gaban da ruwa yana cewa bawana bai kusance ni da wani abu da na yi so ba kamar abin da na farta mishi dillo na fila ba ta kai farilla ba wannan farilla da kare na ko ka so azumin litinin kai ma an ba mutane ma kurin me ya kai ka kana ga farilla ko ka har azumin litinin alhamis kai annabin annabin azumi wannan farilla da kare na ta haila da wajen Allah kuma Allah ya santa Allah ya kama ka baka yi ta ba amma na fila da mai ce bai ce ba sai ka dawo za ka yi neman lada ne ta haka bai dacewa ga mutum abinda masu cewa ma ana iya yi wai azumin da yake hucewa irin azumin kamar ta shawwal ko na arfa wanda yake hucewa kakka je ya huce baka yi ba baka dama ka yi amma ba a gama nafila farilla wannan farilla Allah ya santa ka yi farilla ko litinin zaka yi da ko alamishin zaka yi kana yin litinin alamishin amma farilla ce zaka yi amma ka bar ga azumin litinin alamishin kana rawa maka farilla wannan wasa da addini ne ci gaba Na'am, to sai mai tambaya na gaba ya ce game da kamar aiken kuɗi ne mutum ne kai ramcin jika biyu a wurin shi da ka tashi wajen aike tun da ba a garin bane za ka aika mishi transfer su kuma suna ɗauka kamar dala talatin wai ya ne matsayin wannan bashin da jika biyu da kai amsa kuma da ka aika mishi jika biyu ne aka hudu talatin a ciki talatin ci gaba
a bashin sai kuma mu kaga mun shiga ta wani aiki ne kaman ka yaro ne ka ciwo ka ka kai wannan kudin shi me bambanci su ka dan zaka ba yaro ka ba kabu hau ka ba kabu ka je kai ma wannan kudin shi ya bi na kudi ina wani kudi da ka kudin ka ka banka abin da ke kan ka hajin ka cika ka biya ba maganar maganar riba daidai ne aka bashi kudin shi kai ba shi ma iyawa zai akwai maka shi ma iyawa kashe wannan in ya san ka a cika mishi talatin kin za ka yi koko a a talatin a cikin Jika kudin biyu ka- jika biyu za ka sa talatin a kudin ka yanzu ta yana sa shi ka ba ya baka bi ka bashi ka bi ba 30 na baka shi ka bi akwai mu 170 ka biya ni ina ban ka bashi ma Yawwa.
ka'ida kai aka ma aiki misala ka ce shi ne tambaya kai aka ma aiki kamata yi maza adalci in aiko maka yi ta hanyar misali a hanyar hanyar aiki ya aiko jaka jaka goma misali a ya ba da misali da dala hamsin Eh, in za ka aiko ka aiko mishi jaka goma da hamsin na'am.
haka ne baka dan akan ka ne misala ka ce ya- ya ya biya aka ma kai aka ma aikin Hmm.
kai za ka aika aika mai daidai to yanzu misali ka goma ce yawa musan baka yi a hannu ka za ka aika mishi he ka sa kudin aikowa daban kudin shi daban kuma wannan wannan ba kin kudin ruwa To, sai mai tambaya na gaba ce wai a sallar gawa ana karanta fatiha da kyau ma a sunna a sunna a sunna kaga cin amma da littafin ka an ce ba a karanta wannan a- a- a sunna amma a sunna misali cikin sai da bukhari abdullahi bin abbas ya sallar gawa duk da asali karatun da asirce ake amma ne sai bayyana sai ce ina sanatu haza li ta'lamu annaha sunna na ya ce na haka ne don kusan sunna ce karanta fatiya a cikin sallar ga abdullahi bin amma cikin sallar bukhari kenan ya tabbata a sunna ko da an ce ba a mazhabarka ko a littafin ka ya ka aje a gehe annabi ya ce ai shi kenan ka huta kuran na ka bar farko a fatiya har da sura tabbata kabara ta biyu a wa annabi salati na ibrahim misali ta uku a yi addu'a ɗin daga cikin addu'o'i Allah maka fili hayyina wa mayitina wa hadirina wa ga'ibana wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahayatu minna fa ahyi al islam wa man tawaffaytu minna fa tawaffahu ala al iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudinna ba'dahu wannan za ka yi kuma a ta hudu ita ma kai kabara kai addu'a shikenan kenan kabara bibi duk addu'a ce saura fatar ko fatiya bayan kabara farko ta biyu wa annabi salati saura kabaran bibiyu addu'a ce wallahu a'lam
na'am to sai mai tambaya na gaba yace wai a sujada mutum ya iya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to shi abin da ake magana eh, abin da shi qur'ani shi annabi iya kiran qur'ani ko da aya guda ce kuma gashi ya ce nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni karanta qur'ani a ruku'i ko sujada haka abu hurairah kace annabi sallallahu alaihi wasallam khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida in wace sujada ce ko ko a- to na abu abu hurairah kace annabi sallama abu hurairah kace masoyin annabi sallama ya hana an karanta qur'ani a ruku'i ko sujada kin da abin da yake qur'ani ne a sujada ko ruku'i annabi hana karanta qur'an kamar da yake cikin manhaj shar'iyya na sunan salim ne Muslim ya kawo ni mas'ala cewa hata rabbanoni ba a yi a cikin sujada ya kai sa ta yakunu da ba amma a cikin sujada tana akwai abin da ake cewa akwai rabbana ta zo da siga ta sunna ba rabbana ba Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban wannan anta Allahumma ta ba ta rabbana ba ana kan da sujada dan ta zo a siga ce ta sunna ba ta qur'ani ba wallahu a'lam na shi wannan yake cewa a facebook ne ya aiko tambayar tashi yake cewa hukuncin shan magani na gargajiya amma za a sa maka sharaɗi a ce ka sa a ƙwarya ka jika kuma in za ka sha ka sha da lidde na ƙwarya zai sunan nashi sakai na kunna ya ce to iri irin wannan sharaɗin da ake kawo a kan Gudunmawa.
maganin shin yana iya kawo ɗaiɗayi ko matsala wajen annoba to shi gaugawar haramta abu in aka ce misali ka ce ƙwariya ko dama iya musan in dai ba duman bane ba yake tasiri a ce shi ma magani ne in dai ba shi bane ba a ce irin nau'in lidde kaza irin ba kaza wanda zai kawo illa kina akwai akwai kina a ciki akwai canyi a ciki amma in dai kurin a ce ko a tsaye ko da rana ko na abu da kurin na canyi na shi bai bai dace ba in dai a takaice ba ma ba kware bace ba za ta yi magani a karan kanta scientific ma iccen gongo wani abin zai magani bai halitta kwan da ake da shi
na Mm. sai ne
to wannan wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai tambaya yake wai abubuwan da ake ma jariri idan an haife shi kuma wai don lokaci ne ake raɗa mai suna a takaice abin da ya zo a tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka a yaro yana dauko yaro ya bata- mai tahniki a tamna dabino ruwan dabina an ka tamna sai ka sa halishi halishi- yaron he- he lasa wannan ba sai malam ba uwa tana iya yi uba na iya yi, wanda ana yi. wannan ba dan albarkar malam a sunna ce har lasa ruwan dabino mallam kullum muna bayani ku sani annabi ya magana ko sahabbai sabanin mu a yanzu akwai mutane kazamai baki ba sa wanke baki ya ci goro ya sha miya anwa ko kuka ko kubewa ya ci aya ya ci dankali ya ci nama gaje gaje baki shi irin wannan ko yanzu dan karama danka bakateri tun da farko har ka gane matsala ce mutum ko da zai ya kamata ya zama mai asawaki ne a yi asawaki a wanke baki da kyau ka a sa mishi guba a cikin harkon wani ba ala rayuwar shi shi ne muke kashe wannan kuma wannan uwa ma tana yi ta yi kwasuwancin da wanta ke ka samu dan bakin ki a wanke gyara shi daga danki kan danki a baki mishi kwarar in baki ba uba yi ko malam ba laifi bane a cewa ne wannan shine ganin harko sunan harko taniki a tam da binu har sami ruwan da bina ba a cikin shi bayan wannan addu'a kun ba ki banci lafasi da da addu'a ta alkhairi zaka ma danka uwa za ta ma ba uwa ba- ba hai malam ba uba za ta yi sai hurkon ganin danta ma uba zai yi kula labarin da Maryam ko baba ta tahi da ta da ta manta Allah ba amsa da ta ko kenan uwa za ta yi uba zai yi wanda kaga malami na abincin ganin mai addu'a shine kurum kuma ba- ba kai ce lafasi kaza ba da addu'a ta alkhairi zaka ma yaranka wannan shine kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallama ya duk mahi yawan hata ɗin da ya samu ya matsayin ibrahim ra'ayi wa yaro ka samu suna ana kame yaro ka same suna kaga dan shi da hawa yaro harko sunan shi har same ra'ayiwa haka da da aka hawa harko bayan hijira abdullahi bin zubair dan da aka hawa barin harko bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo ma sunan ce sunan abdullahi mahi yawa aka tanabi ya sa yaro suna ra'ayiwa ba ya sati ba amma ya halitta akwai da aka sa ma ran satin ba lahi bane ba kinan suna bai bukata kana iya yi ba magana ugu na mamar suna ugu sabo ne kana iya same suna daga aiho shi sunan shi wani kuma ba magana wa wa wa mai rada wa wa shi rada suna wa su akuna ce sunan ka wani to wannan yin da yake bai jin komai abin da ga mishi bai bukata ka saka kurin sunan yaro na wani kurin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ya zo masa labari je da na na sami yaro sa musulmin babana Ibrahim Kuran a takaice dai babu ganin sa- wani sa a kunne kuma kana iya sa rasati an haka yanka rago an haka yanka rago rasati ana iya sa sunan ba sa bacan mun ce inda hali namiji rago biyu ne mace rago guda wannan shine abin da yake a ci a gida ko a saraka a kyauta ba lahi bane ba wannan shine abin da yake suna sai a aske gashin yaro ko yarinya ɗaya ne rasuna gashin za a aske sai a dora wajen masu awon abu mara yau misali ma- saboda karamin misali kamar su azurwa masu da azurwa ko zinariya masu wannan sana'a suna da abin awo mai auna abu karami kenan sai a auna in garam hudu yayi uku yayi sai a auna garam hudu ya gashin ya ce nawa ne kudin azurwa garamakin azurwa nawa ne garamkin ta kaza ke sai a su hudu yawan adadin dai garamkin da gashin yi ya sadaka wallahi wa ala
ta wani mala yake tambaya ta wai bayan ya yi sallar magariba sai tana shi lokacin da ya yi azahar da la'asar akwai najasa a jikin shi shi ne yake tambaya wai ina wannan matsayin saloli na shi sallah da aka yi ko a fikin malikiya duk sallar da aka yi da najasa a jikinka inda kana da arwalla sallar da najasa a jikinka in dai sallah lokaci wata wannan sallar ta sha ta huce sai dai a wanke saboda gaba eh in kuma wannan kana cikin wannan sallar ne yanzu sai ka cire sallah ka je ka wanke ka zo ka cigaba da sallah in wannan kana cikin ka tana kana cikin sallah ka cikin ka tana najasa dole ka cire sallah ka je ka wanke tukun ka dawo ka cigaba da sallah Allah wa ala to wannan wai ladan ne ya zo kiran eh, wurin kiran sallar da asuba a kiran sallar farko sai ya mance da ya salatu a ta biyun ma haka ya mance shine suke tambaya waya za a yi ta ba shar'i wace ba in dai lokaci ya yi kunin waccan za a yi in kunin lokaci bai- an- ana yin salatu amma lokaci ya yi kunin kiran waccan za a yi ba yin salatu ba ba bukata a salatu in lokaci ya in lo- lo- lo- mai salatu ana yin ta ne don a tada masu barci sauran za a shirya sallah to da lokaci ya an gare lokaci ya kenan ba bukata sai an yi ta da annabi sallallahu da ya makara ba a yi salatu ba kunin kiran sallah aka tade kinan ba magana sai an yi salatu in lokaci ya wuce
ta wannan yake tambaya cewa wai yin brushing da makilin wai iya da wani lahani a musulunci a misalin shi ba misalin shi ba ni ma ba ina ina ina yake da shi idan kana magana ko a cikin azumi wani a ce kawai huce kurin shi an bi huce ba bai bata azumi eh abin kurin goje ba kuma tsafta ne kurin goje baki kurin na na amma da sai wani shi kuma yake tambaya ce wai sun- wa- suna gyaran masallaci ne kudin ya kare to in suka hudda zakka su ta kamar gyada sa iya ci gaba da aikin na masallaci da ita an wani wani muna magana ita zakka ba a gini ko gyara ko shimfiɗan masallaci kuɗin zakka masu sallah ake ba kuɗin zakka ba gi- masallaci ba wannan ku yi da kuɗin ku na aljihunku eh ku gyara masallaci da kuɗin ku na aljihunku ba a gina masallaci da kuɗin zakka sai da a ba masu sallah gaskiyar magana kenan Mm.
to ne tambaya ce ke wai kike so a gaya ne ya ake yin shafa'i da wutiri da rakatul fajr
to shi kullum mun ce sallar dare muhimmanci ce shafa'i da kullum sallar dare eh, ya halitta na mace asalin sunan ta wuturi ko kai raka daya ko kai raka uku ko kai raka a biyar ko bakwai ko tara a shaɗi a nan misalin iya zuwa shaɗe ko kullum shi a kula wata ruwaya to ya- farko ana bibi me ake bibi a ce mai zata leon har masana masana kina sai kai raka a biyu kai sallama biyu kai sallama in za ka yi misali uku in za ka yi uku ne misali za ka yi fatiha za ka yi ne nafila ce kurin dan asali za ka yi fatiha da suratul a'la raka in ka iya raka farko raka ta biyu fatiha da suratul kafirun kinan qul ya ayyuhal kafiruna in ka raka biyu kai sallama sai ka tashi kuma kawo fatiha da qul huwallahu ahad da qul a'udhu raka ta uku kinan ka sallama sai ka yi sai mun kai wutiri kana da dama ka yi duka ka zarce gaba daya ka yi raka uku sun guru tukwan ka yi zama guda ka yi sallama nan an ya tabbata haka nan ka yi raka uku ka zama guda raka a farko dai akan fatiha da sutar ala raka ta biyu fatiha da kula kafirun ta uku kullu kula zai zama guda abinda annabi ya hana ya hana kwatanta sallar lafiya da magaraba misali kai raka a biyu ba sallama ka tashi shine annabi ya hana ko kai raka a biyu raka uku duka zunguru ka ta guda ko kai raka a biyu kai sallama ka guda misali iya zai raka a biyar ina karanta fatiha da sura da iya ko sura man karanta in raka a biyu in sallama to kan raka a wani uku na karshe in kawo wannan ko kan raka a biyu biyu ma in hudu to kan kawo can uku amma ta wannan ana magana wannan uku ta karshe ake wannan karanta abin da na gaya muku wallahi alam sai da ka sai da ka ita ka fajar nafila ce mai roma annabi ya ce raka ta fajar khairu min dunin wafiya raka abi banke to alfajar ta duna da abin da ke cikin ta ita ba a yin ta sai lokacin sallar asuba yi kiran sallar karshe kuma za a karanta fatiha kadai annabi ya karanta fatiha kadai a raka'a biyu ya karanta fatiha da wasu sura ko fatiha da wasu ayoyi kenan dai a karanta fatiha da abinda Allah ya saka a takaice kurum abinda annabi ya karantawa fatiha da ulul kafiruna ta farko raka'a ta biyu fatiha da ulul ahad Allahu a'lam na'am malam wani ɗan kasuwa ne ke tambaya ce shi iya kasuwanci da mutane kuma wasu sun rike mishi kuɗi haka to da ya tashi hudda zakka sai ya zamanto ya hudda zakka sai ya kira wanda yake bin bashi kamar jika ɗari biyar da shiga zakka na hudda ya riƙe a kuɗin to ya yi haka
ya wannan masala ce labarin mai babu na siyo labarin ce sabai ga wani dabara ce ta yan kasuwa ta mutane shi dai a takaice tun haƙƙinka ne kuma kace ka yahi ba ce zakka to tun da hakurin kana ce halahi rahi baka ko ya ga na banga abin za ce zakka ba ta ba ya dai abin da ya kamata ka bashi annin shi a kan kake ta da kanshi kuma tsawo an yi baka shi yahi
wanda yake tambaya ya ce bai ba a rakatun fajr sai ya tafi masallaci yake ya tashi a ƙwararren lokaci to bayan kare sallah yake cewa a nan masallacin zai tashi ko kuma sai ya tafi gida zai yi abin da yahi anan sai ya gusa saki amma abin da baka hana kai tsaye ya dasa sallah bayan asuba a wurin ɗayan abu amma ya yi dama ya sake wuri ko ya hagu ko ya gaba ko ya baya ko ya wa wani magana ta kwan ya kawo sallar shi tarka tarfajar ya tabbata a sunna annabi ya tabbatar da haka nan eh anan masallaci zai gusa kun sake wuri kun ya kawo
wannan kuma yake cewa mutum ne ya mutu ana bin shi bashin azumi shin mukarraban shi za su biya mushi azumi na ramadan akwai azumi misali ramadan ya zo bai lahiya azumi ya kare bai warke ba kuma sai ya mutu dan azumin daman bai haushi balle a rama mishi ba magana a rama mishi wanda ake sabani kan shi ramadan ya zo ana bin shi azumi ko rasulullahi ko bulaguro ya warke azumi ya hausa yanzu kenan bai samu bai yi ba Allah mai cikawa to wannan shine wasu ke cewa ana yin suna cewa ba a yi nasi da tabbata kararar azumin nazar ne na addawa na bakance wannan shine mutum dole a rama mishi to amma na wajen da arama tana akwai sabani ba ta lahi nan kar amma da abin da yake nasi karara na azumin baka ce dole harama shi amma ramadan ke da mutum bai lahiya ya mutu da bai haushi ba nan ba magana kan shi da ba magana arama mishi shi ma bai haushi ba tunda ya mutu bai warke ba wallahu a'lam
ta malamin yake tambace wai salatar tasbihi nawa ne ake yi e sono ne ake yi
ai abin da shi ke ruwa ta mu'az cayi ko in ka iya kullum ma kai guda ba lahi ba kullum kai in muka yi a sati ko a wata ko a shekara ko a shekara ma kai ce ko ma da baka da gaso guda kenan tabbatar da shi duk lokacin da kai ta babu lahi kan ta kuran kenan kullum ana iya yi ko sai a sati ko sai a yi amma ba ke wancan rana kaza ba ibada rana kamar da rana ba amma lokacin gara maka kana iya yin ta kuma a takaice fadalar ta annabi ta tabbata da hadisin mu'az na Allah zaga ta zurfan kamar yana kananan sauransu manya da kananan tsayin sa biyu ne ya tabbata duk da sabanin malamai masu ganin su inganta ba da yin wasu sinadi ne tunda yanzu ba mu da malamin da ya kai wa'annan balle shi su irin albani irin amur shakir wannan mudabi na tabbatar da sun tabbatar da ta tabbata albani cikin littafin shi ya kawo bayanai wanda hata na gama shuru hasan ke cewa masu ma kawo magana illata akwai bisa bisa ka akwai sinadi da basu da shi shi albani ke inganta yadda dalilai a takaice dai ya tabbata tabbacin wannan sallah tasbi kuma sai malamai suna cewa bata inganta ba wannan abin su gani ne suka aiki da shi amma dai kamar mana malaman da yanzu dai sun bincika sun tabbatar da ta tabbata kamar kamar albani kamar ahmad shakir wanda a wannan karnin ba malamin da ke su balle su
Assalamu alaikum wanda yake tambaya kama karatu an ce ana karatu a yi shiru to kamar da suke sawa a shago haka ana sai da sayarwa.
wannan daya cikin sahabbai cikin magabata ya zo wani wuri suna hira ina ga akwai anas bin malik cikin dai magabata ne akwai anas bin malik ne suna tsaye suna tattaunawa sai wani ya kama ana wani ya karatu a gehe sai wani kama su wani aya wa idza qira al-qur'anu fastami'u lahu anstu la'allakum turhamun ana kanta qur'ani ku shiru ku shiru sai suka iyale shi suka ci gaba da hirar su kai kuna ji ana karatu kun ku iyale ita kai da sa fi zaka wannan ba wurin ba wurin bane ba inda suka ci inda ake wajibi kari shiru suka ce cikin sallah ko cikin hudu ba kun haka mutum muna hira da sa kira akwai mai iyali zuka to a kasuwa za a yi kasuwanci ma yanzu wani ya sa kira ana wani ya sa ya ce kun kai ku shiru ba ba ciniki ba magana shi dama wurin da aka kawo wajibci ta wannan karanta tafsir wani sabon inda yake a sallar juma'a ko ana hudu ba kai ko ana sallah shine aka amma ba shi ba kana karatun ka ne ina hira ta kai ta in na matsa shi ba wajibci ba lahi tsan tsan shurara amma ba wajibi a ce na tsada shurara na hausa magana ta kai na tsana shurara kana kana karatun ka ba ba ba wajibci in kan shurara ba lahi bane ba amma ba dora maka ba a ce ka lahi
a sai wani ke tambaya ya ce wai kamar mace ce ta haihu a asibiti alhali kuma ranar suna yadda aka ya mai da shi kamar sati biyu an ba a sako su misali akwai matsala ba ko a gidan ana iya akwai an ce uzurin ana kai sati na biyu amma ba a ƙara kwana ɗaya kwana biyu in bariki ba da akai weekend ya zo a sunna ana iya ƙara sati na gaba misali yau ladi ce ladi mai zuwa litinin ta litinin litinin mai zuwa amma ba cewa litinin na amiro ladi a ƙara wannan ra'ayi ne kuma a saba shari'a amma ana iya ƙara sati guda inda darura na'am sai wanda yake tambaya akan dukiyar marayu wanda ya mutu sai aka ɗauki dukiyar marayu sai aka bashi so su hukumce hukumce ne shari'a ta jin da ya mai akai hukumci kare haƙƙi kare cin haƙƙin maraya babban amana ce a hannunka kuma da goke mala zai ma tambaya kan wani amana abinda nasin Qur'ani ya zo za a tafi wani dukiyar tashi za a ba ta a kare ta annabi ce Allah ce idan ya kai hankalin shi yawar hankali misali in yara ne ana iya ba su dan jari su jar ba su gani an ga iya gyarawa kuma sai a zo da sauran jama'a ya shaida mutuwa ne ga abin da ya bari yanzu yaran shi ya wayo an bashi kaza ga a yi shaida a bashi kayan shi amma a yanzu hanya mahi sauki mahi kare dukiyar maraya ba juya ba gaskiya yanzu a sayi wani kare in zai sayan kare kaga in kare ne yaro yana girma kare ya daraja yana iya ginawa ko sai dai yiwa gina rabi kaga an kyauta mishi ko ko a sayi gidaje gida ima kudin da a sayi gidajen gidan haya kaga zai dan amfani da kudin haya kuma iya girma gida ya daraja shi ne abin da ya yanzu dai kare duke maraya kaka ci duke maraya ka saya mai hili ko ka saya mai gida shi mai alkhairi gaskiya wani akurbin ma'ruf Hmm?
akurbin ma'ruf wannan ayi magana shi mai riƙe yaron iya iya ci daidai gwargwado a gama a gida a miya daidai gwargwado ba dan maraya ya zo ka cina shi ba a gama ba lahi fala kullu ma'ruf magana magana fakir fala kullu ma'ruf ba magana ganin Allah ya ce falsafi mai wadata ya hakuri talaka iya gamawa to kaga ma an aka ce haka ba kun ga su kare baro kayan girma amma kaga aka musu wani tsarin na sayan wani abu ko gidajen haya kaga ana ci kuma gida iya nan kuma iya amfani da abin haye shi alheri gaskiya ina ga wani lokaci ya Allah kai mu shirin gobe na ƙarfi goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh